بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau laraba 18 ga watan jima'a tsani hijira tana da 444 wanda ya dace da 11 ga watan daya miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin sira a littafin ashifa da tarihi hukukin mustapha muna cikin fasalin wa amma fasahatu lisan ko a can tsakiyar fasalin yake cewa aha ya ce waka taba lahun filwazifati alfaridata ko alfaridatu da yazo wato yana lissafa mana fisahan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin fisahan harshen manzon Allah yana kiɗaba da kowane ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa da irin ainihin harshensu saboda larabawa ɗin ƙabila-ƙabila ne kowane ƙabila sun sha bamban da wasu kabila wajen harshe musamman ma larabawan da suka fita kamar irin can yamal da sauransu haka to kowanne in sun zo tunda Allah ya aiko manzon Allah da Qur'ani Qur'ani nan larabci ne amma ko manzon Allah Allah ya aiko shi yake li tubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim saboda haka a larabci din zai bayyana wa mutane abin da aka saukar musu kowa za a yi kidaba da shi da irin ainihin yaren da yake ji a larabci ɗin to shi ne a ƙarƙashin wannan magana yake kamuna ire-iren irin kiɗaban da manzo Allah ya rika yi da ainihin larabawan da suke zuwa wanda ba ƙuraishawa ba ya ce waka balahun kuma ya rubuta musu fil wazifati alfaridata in ka ɗauka fata kenan fil wazifati ya ce a cikin ainihin wazifa an ce wazifa abin da ainihin ake bayarwa kullum ko abin da ake aikatawa kullum ya ce a cikin abin da ake bayarwa kullum ɗin ya kartaba musu ma'ana ya wajabta musu alfaridata farali na zakka abin da Allah ya farlanta ni shekara in sun bayar shi kenan ba za a sake karban wani abu a wajen su wannan ka dauka da ainihin fata din kenan dan ya zo a fassarori kala kala akwai fassaran da yake zuwa alfarida ta ma yana daukan alfaridu din ne ainihin tsohon dabba da ba za a karba ba in an zo wajen ba da zakka yace walakumul faridu tsohuwa idan mun zo karban zakka ba za mu karbi tsohuwa ba tsohuwa naku ne amma za mu lissafa a cikin adadin dabbobi wal farishu haka nan mai jego wanda ta haihu an ce farish dabbar da ta haihu kafin ta yi sati dan ta yi kwari to wannan shi ma ba za mu karba ba wazul inani kuma ba za mu karbi ma abocin rago ma a rukub wanda aka kore shi saboda hawa ba wato kasan zakkan dawaki da bayi ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a karbi zakka a cikin dawakinku da ainihin barorinku ba to akwai wa'inda dan a asali ana karba akwai wa'inda ko a mazabobi akwai wanda suka tafi akan cewa dawaki da barorin wanda ainihin ake amfani da su ne ba za a karba ba amma wanda ake kiwon su da wanda ake kasuwanci wannan za a karba to a shi ne ya ce in mun zo karɓan zakkan dawaki to ba za mu karɓi masu ragoma arrakub abin hawa wanda aka tanaje su dan hawa ba tunda wannan an riga an hore su sun zama kuna da bukata da su ba za mu karɓa ba wal fuluwi da bisu ko sannan ba za mu karɓi ɗan dukushi mai taurin kai ba shi ma mara dai ba za a karɓi wanda kuke bukata ba ba za kuma ku ba mu wanda yake kaskantacce mu karɓa ba dan dukushi dan doki karami ai duk dabbobin nan karamin su yana da suna yanzu misali karamin raƙumi ana cewa dan safi karamin doki ana cewa dan dukushi karamin ainihin karamin shanu ana cewa dan malaki ka gani karamin me ɗin karamin yauwa dan kuikuyo haka haka tabara karamin tattabara sai a ce dan shira to haka ne dai kowanne karamin shi yana da suna to shi alfului shi ne dan dukushi yauwa yawa bari kai ka san kamar yadda ake sauraron waken shu'arawul jahiliya ba dan waken ba dan a koyi lugan to haka nan waken hausa ma za ka fahim za ka saurara dan ka koyi lugan hausa yanzu irin su na rambada irin su wannan na sokoto din nan yawa dan ana ce su dan kwairo su shata da kanshi akwai kalmomi da in kana sauraro za ka rika jin ainihin abubuwa wanda haka hira ba za ka ji ba to haka nan dai ba za mu karbi dan dukushi mai ainihin taurin kai ba ma'ana mai wuyan hawa ba sannan la yumna usarhukum ba za a hana ku ainihin sake dabbobin ku su je kiwo ba wala yu'badu dalhukum ba za a yanke manyan itatuwan ku ba waɗannan manzo kenan wala yubasu darrukum haka nan ba za a tsare ainihin dabbobinku masu ba da madara ba ma'ana in an zo karɓan zakka ba za a ce za a ware wasu ranaku wanda dole ku dakata ba za ku je kiwo ba sai an zo an lissafa ba sa'i din zai rika bi kowane garke yana lissafawa ba sai ya walar da ku ba wannan duka amanan da aka ba ku ko wannan lamunin da aka muku malam tudmiru arrimaka matikar ba ku ɓoye munafurci ba wata kulun ribaƙa matukar ba ku ci amana ba in dai ba ku ci amana ba kun yadda za ku bi musulunci daidai za ku ba da zakka daidai to ku kuma ba za a muku wa'annan abubuwan da ba ku so ba man aqarra wanda ya tabbatar da wannan abubuwan da muka faɗa fa lahul wafa'u to cikawa bil ahli da alƙawari wajin mace da amana ya tabbata lahu gare shi mu kuma za mu cika mar alƙawari za mu ba shi cikakken amana wa man aba wanda ya ƙi kuwa to fa fa alaihi rubutu tara zai biyo baya bayan an zo in mutum ya da zakar ya kama sai mun ka sai mun karba to in an zo karba ba iya zakkan za a karba ba za a linka sai an ta sai an daura mar tara rubutu shine tara wa min kitabihi liwa'il ibn hujr to kaga duk wannan yana kawowa ne fa saboda ka fahimci ire-iren kalmomin da manzon Allah yake kidaba da su kaga ai kalmomi ne masu wahala a wajen ainihin Qurayshawa amma wanda ake magana da su kuma shine irin ainihin harshen su to sai yake kidaba da su da irin wa'annan kalmomi da yake cikin harshen su yace wa min kitabi yana da cikin rubutun manzo Allah ko takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta li wa'il ibn hujr ga wa'il dan hujr wani ɗaya ne daga cikin sarakunan Yaman ko wanda aka shugabantar da shi a can garin Yaman ya rubuta ilal aqyali zuwa ga makoyai al-ahilati wanda suke matabbatan mulki makoyo shine karamin sarki kamar irin su dagaci irin su bulama irin su wani wanda an sarki baya nan shi zai abin nan to su ne ainihin makoyi wal aura'i al masabibi wanda suke kuma shugabanni masu kyan fuska manzo Allah ya rubuta musu ainihin takarda wa fihi a cikin takardan da ya rubuta wa ainihin wa'il bin hajar ya kai wa wa'annan mutanen akwai cewa fiti ati shatun fiti ati a cikin ainihin nisabi na awaki za a ba da shatun akuya guda ɗaya an ce akuya farkon nisabi kamar ka ce awaki arba'in to za a ba da shatun akuya guda ɗaya ko rago guda ɗaya la muqarraratul alyadi sannan ba za ka mai ainihin kyamushashen fata ba irin wanda fatan shi ya sake ya tsufa ba za ka karbi wannan ba wala binata kuma ba za ka karbi kibaki ba irin wanda su ne ainihin manyan garke din ba za a biya kama ba wandu asibajata ko wandu asibajata ku dai ku ba da tsaka-tsaki ma'ana ba za ka karɓi katin katin na dabbobin ku ba sannan kuma ba za ku waro kanjamamu ku bayar ba ya za yi wandu asibajata ku ba da ainihin tsakatsaki wa fi tuyubi a cikin binne na jahiliya shine rikazi idan mutum ya samu to zai ba da alkumusu ɗaya cikin biyar wa manzana wannan da yana faɗin dokoki ne fa wa manzana min bikirin kaga min bikirin ne to amma su harshen su min din suna cewa min ne shi ne yake wa manzana min bikirin wanda ya zina min bikirin daga ainihin wanda bai taɓa yin aure ba ya zina to ya za a yi fasta uhu ku je ku masa bulala mi'atan bulala ɗari ma'ana ku je ku zane shi bulala ɗari sannan wame eh yawwa wastanfiduhu ku kore shi ya je yi kurkuku a can wani waje a maɗaurin talala aman shekara guda wannan shi ne hukuncin mutumin da bai taɓa yin aure ba ya yi zina bulala ɗari a kore shi ya je shekara guda namiji ne wa man zina mim sayyibin kaga bai ce min sayyibin bai ce mim sayyibin wanda ya zina daga ainihin bazauri mutumin da ya taɓa yin aure ya katangu ya yi zina to fa darrijuhu ku je ku jefe shi bil abamimi da duwatsu kaga hijara shine abamim wala tausima babu kasala fi dini a cikin addini ma'ana babu sassauci a cikin addini Allah ma ya ce wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillahi ko wala amatin haka ne wala wala gummatin ko yawa wala gummatin babu dimuwa eh wala amata wala amata wala gamata ga sunan dai to wataƙila kuma ainihin ruwaya ne bambanta ma'ana dai babu imuwa fi fara'idillahi a cikin farillan Allah ma'ana dukkan dokokin Allah ya tsara su ba imuwa a cikin wa kullum muskirin haramun dukkan abu ya sa ma yayi haramun ne to wannan shine abin da ya rubuta wannan wa'il bin hujr wa wa'il bin hujr shi wannan wa'il bin hujr din ya tarafalu alal adiyani manzo Allah yake zai je shugabantu akan wa'annan makoyan ya zamo shine jagoran su shine bai ba su umarni gaba ɗaya manzo Allah ya ainihin shugabantar da shi akan saboda haka shine zai je zamo shugaba akan su to yace aina haza ina kuma wannan ainihin rubutun min kitabihi li Anas daga ainihin littafin da ya rubuta wa Anas fista da kace a cikin ainihin zakka almashhuri mashhurin littafin nan da ya rubuta wa Anas dan manzon Allah da zai aika Anas ya je karbi zakan Bahrain akwai ainihin takarda musamman da manzon Allah ya sa aka rubuta wa Anas wanda bai bashi ba sai bayan wafatin manzon Allah sai Zina Abubakar ya dauki wannan takardan ya ba wa ainihin Anas kaga Anas ba Quraishi ne manzon Allah yana kidaba da shi a matsayin ba Quraishi akan zakka din ina da kuma in ka gwada wannan da wayannan kalmomin kaga sai ka duba ka ga lamma kana kalamu haula'i yayin da maganan wa'annan ya zamo ala hazal hajji a bisa wannan ainihin hajjin maganan su yake wa balagatun fisan su da balagan su ala hazal namadi a bisa wannan zirin yake wa aktaru istimalihim mafi yawan aiwatarwar su shine hazil alfaz wayannan labuzan to yayin da suka kasance haka ista'amalaha ma'ahum sai manzo Allah ya aiwatar da wannan kalmomin tare da su yanzu misali in ka dauko wasiƙan da aka rubuta wa Anas ai shi ma akan zakka ne wannan shi ma akan zakka yake magana sai ga abun akwai baunin ba'idun wancan amfanin maganganu masu ainihin fisa in a bangaren Qurayshawa ne nan kuma da yake ba yan gari bane wayanda za su zo ne sai ake magana da su da maganganu wanda a wajen Qurayshi zai ji murtadin ainihin kalmomi ne yace to me yasa yake manzo Allah yayi amfani da wayannan kalmomin saboda da shi suke magana shine mafi yawan ainihin aiwatar su a cikin magana me yasa haka yace ista'malaha ma ahum biyu bayyana linnasi ma nuzila ilayhim yace ya aiwatar da wannan kalmomin tare da su ne liyu bayyana linnasi dan ya bayyana wa mutane ma nuzila ilayhim abinda aka saukar musu kamar yadda alkur'ani ya zo ba wani yuhaddisan nasa hakanan kuma saboda manzo Allah ya zance da mutane bi ma ya'lamuna da abin da suka sani yanzu da a ce in sun zo za a yi magana da su ne da irin maganar da ake a Makka ko a Madina kaga ai ba za su fahimci jewa daga ciki ba to kowanne za a gaya mishi abin da ana faɗa masa zai fahimta ba sai ya nemi ƙarin bayani ba waka kauli fi hadisi a fiyatin sa'adi kaman faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya a cikin irin da ya da hadiyatu sa'adi fa innal yadal uliya manzo Allah yake ce mishi fa innal yadal uliya lalle hannu madaukakiya hiyal mun'iyatu ita ce mai bayarwa kaga mu'iyatu su a ainihin harshen su i'ida'u shine inda'u sai amfani da wannan kalmar hiyal mun'iyatu ita ce mai bayarwa wal yadu subula hannu matsaskanci kuwa hiyal mundatu ai mundatu shine mundatu ita ce abarbawa kamar yadda malamai suka ce a kira amma an kana karanta akwai kira inna a daina za su ce inna an daina ka inna an daina ka to wannan ainihin harshen ne na larabawa akwai kira haka ko fa inna yace kana shi wannan ainihin ajiyatu sa'adi yake bada labari yace fa kallama na rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana magana bi lugatina da dugan mu kaga ya tabbatar da wannan din shine dugan su su a can ainihin garin su mu tsaya nan wa kauli fi hadisi ku tsaya nan to alhamdulillah abin ya ji amurwa